أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda aka saba bayan gabatar da darasin muqaddimatul iziya kuma mukan karanta wannan littafi na lamiya manzumatul lamiya ko da yake mun karanta manzuma din yanzu muna karanta sharhin ainihin wato ita lamiya din ta ainihin wato abu rufaida kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan karatu namu da aka za mu shiga darasi na uku kuma darasi na uku kuma muna kamar yadda aka wato saba faɗar rana muna talatin ga watan wato jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 daidai da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2020 miladiya ban sani ba ko za a iya rufe mun littafin a kawo mun su bai cikin gaba daya to a rufe littafin mu gani duka littafin a rufe littafin duka makarantar dama wancan samfulin muka yi ban sani ba kila na dan jin can baya da can haka ana yi kaga duk alama ce ta wasu sun karu cikin mahaddatan insha Allah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am شاء الله بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى حقوق الصحابة رضي الله عنهم ما لأيك شوى حقوق صحابي الله يكارى مسيدا قال الناظم رحمه الله يتي الناظم مواك وانا اللتافي الله يمسى رحمه yana cewa hubbu sahabati kullihim li mazhabun ƙaunar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu shine mazhabata to za mu ji me ake nufi da mazhab a nan almufuradat ɗaiɗaikun kalmomi as-sahaba malam ya ambaci kalmar sahaba a wannan ɗangon baitin to shi as-sahaba jam'us sahabi jam'i ne na as-sahabi wa huwa fil lugha shi shi kuma as-sahabi a larabci mushtaqqun min as-suhba an tsago wannan kalmar ta as-sahabi ne daga as-suhba wa hadha jarin ma'anar suhba ko sahabi tana gudana ne fi kulli man sahiba gaira ga duk wanda ya zauna da waninsa ko ya yi abota da waninsa ƙalilan kana au kathiran wato zaman da ya yi da shi kaɗan ne ko kuma sun daɗe tare zama ne mai yawa wannan za a iya cewa wane sahabin wane ne ai wane sahibinsa ne ma'ana suna yawan haɗuwa ko suna yawan zama ko kaɗan ko da yawa sun dai zauna da shi ko kaɗan ko da yawa wannan a gundarin larabci kenan an ce as-sahabi ko as-suhba to as-sahabi shine man sahiba ghayrahu qalilan kana aw kathira a larabci kenan wa amma fil istilah amma a yare na shari'a a shari'a an ce as-sahabi to yana da bambancin ma'ana irin ta luga wa asahu ma qila fi dhalik mafi ingancin fassarar da aka yi wa sahabi kama qala al-hafiz ibn hajar kamar yadda alhafiz ibn hajar al'askalani ya faɗa fil isaba cikin littafin sa al'isaba mujalladi na ɗaya shafi na 158 ya yi ta'arifin sahabi ya ce annas sahabiya shi sahabi mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam ɗaya mu'minan bihi biyu wa mata alal islam uku duk wanda ya cika waɗannan qualities ɗin ko sufofin guda uku to sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar yake cewa annas sahabiya shi sahabi mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi an fahimta da hakan an tambaye ka ma'anar sahabi shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam shikenan ka jawo wannan gurin layin shine ta'rifin sahabi a shari'a mazhabun a cikin ɗangon baitin ya ce hubbu sahabati kullihim li mazhabun mazhabun ai ma azhabu ilaihi fil i'tiqad abinda na tafi a kansa a ƙudiri a aƙida ma'ana game da aƙida ta game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙaunarsu ga baki ɗayansu a sharh sai sharhi min usuli mazhabi ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin asali na aƙidar ahlus sunna wal jama'a mahabbatu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata wa muwalatihim da kuma jibuntar al'amarinsu wattaraddi anhum da kuma neman nema musu yarda wa shahadati lahum bil iman da kuma shaidawa cewa suna da imani wal fadli kuma suna da fifiko walistighfari lahum da kuma nema musu gafara wa thana'i alaihim da kuma kirari da yabo a gare su wannan shine duk inda ahlus sunna yake a duniya wannan ita ce aqidarsa game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar su yana jibuntar al'amarin su yana cewa radiyallahu anhum shine at-taraddi anhum ya kuma shaida cewa suna da imani kuma sun fi kowa falala sannan yana nema musu gafara a kurakuran da suka samu sannan yana yin yabo gare su kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musulunci na farko min al-muhajirin daga masu hijira wal ansar da mataimaka والذين taba'uhum da waɗanda suka biyo bayan su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi wannan kuma kai kai je kai ta babacin ka kawai radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da shi haka alqur'ani ya gaya mana wa adda lahum Allah ya tanadar musu jannatin aljanna ta jiri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin wannan aljannar har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma ta lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun talakawan muhajirai waɗanda aka fitar da su daga gidajensu aka ƙwace dukiyoyinsu suka bar gidajen nasu saboda suna neman falala daga Allah maɗaukakin sarki da yarda suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzan Allah ula'ika humus sadiquna Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تعالى والذين تبوأوا الدار waɗanda suka zaunar a gidajensu suka zaunar da masu hijira kenan tabawwa uddara ko kuma waɗanda suka zaz- suka zauni gidajen wal imana kuma suka yi imani min qablihim tun gabanin masu hijira su yo hijira su ne yan garin Madina su suke zaune a garin kuma su suka karbi imani kafin ma masu hijira su zo su same su yuhibbuna halinsu ɗabi'arsu sifarsu suna ƙaunar manhajar ilaihim wanda ya yi hijira zuwa gare su wala ya ji duna fi su durihim hajatan ba sa jin wani haushi na wata bukata da suke da ita a zuciyarsu da suka mimma utu daga abin da utu aka ba wa waɗancan na falala da fifiko ko kuma mimma utu daga abin da aka ba wa wasu sun ce mimma utu ɗinan daga ab- ba sa jin wata damuwa ko wata bukata a zuciyarsu da ba su samu daga abin da aka ba wa su almuhajirina na imani a fa- a karan farko wasu kuma suka ce a'a wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa jin wato damuwa ko ba sa jin sam- samun wata bu- bukata da suke da ita a zuciyarsu min ma'utu daga abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kuma suna fifita waɗancan akan kawunan su walau kana bihim khasasa koda suna da matsananciyar bukata akan abin sukan hakura su ba waɗancan wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ainihin wato ya kiyayi rowa to waɗannan su ne masu rabauta والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجدون ولا تجعل في قلوبهم في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم وأن سكزوا باين المهاجرين دا الأنصار يقولون سنة ربنا اغفر لنا يا الله كغافر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ككما غافر تاوى يوم أم دا سكر قام إيماني wala ta ji alfi na ghillan ya Allah karka sanya wato ruko da hassada da kyashi da kiyayya a cikin zuciyar mu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim hakika kai mai tausayi ne kuma mai jin kai wa hadhihi thalathu ayatin min su min suratul hashr waɗannan ayoyi ne guda uku da suka zo cikin suratul hashr al'ula minha ta farko daga cikin su fil muhajirina tana magana ne akan al muhajirin والثانية آية تبيو في الأنصار تنا مغانا أكن الأنصار متانا مدينة والثالثة آية أكوكما في الذين يجيئون بعدهم وتنا مغانا أكن وأن ذاس زبايا المهاجرين دا الأنصار مستغفرين لهم ما سنما والمهاجرين دا الأنصار غافرة سائلين الله تعالى ما سرق الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا kada Allah ya sanya wani riko da jin haushi da kyashi da hassada a cikin zuciyarsu lahum game da wa'ancan almuhajirin da al'ansar din kamar yadda aka jarabci wasu suke jin haushin almuhajirin da al'ansar a yau walaysa wara'a hadhihi al-asnaf ath-thalatha illa al-khizlan wal wuqu' fi haba'il shaytan wato walaysa wara'a hadhihi al-asnaf ath-thalatha babu wani sinfi babu wani wasu wata kungiya ko wata jama'a da za ta biyo bayan waɗannan sinfi guda uku illal khizlan face jama'ar da take tababbiya wal wuqu'u fi haba'il shaytan da kuma waɗanda suka fada cikin tarkon shaytan Allah ta'ala ya tsare mu da fadawa cikin waɗannan ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير دان هكا نينا عائشة تكي جاوا عروة بن الزبير في شأن بعض هؤلاء المخذولين game da al'amarin wasu daga cikin irin waɗannan da aka tabar da su suke laibata sahabbai su zage su su ci musu mutunci umiru an yastaghfiru li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na Aisha take ga yawa ainihin wato Urwa bin Zubair danta kenan dan gidan Zubair take cewa an umarce su ne su nema wa sahabban manzon Allah gafara fa sabbuhum sai suka buge kuma da zagin su cewa akai su nema musu ga in ma kun gano sun yi kuskure kaza sahabi yayi laifi kaza in ma kun zo kun jarabtu da gano laifin karshe in kun gano din kaddara sun yi laifin aka ce ku nema musu gafara nana Aisha tace an ce su nema musu gafara sai kuma suka buge da zagin su Allah ya kame bakunan mu gabanin zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin sahihi ne akhrajahu Muslim an Anas bin Malik radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ya ce ayatul iman hubbul ansar alamar imani kaunar mutanen Madina wa ayatul nifaq bughdul ansar a alamar munafurci a ga kana rara gefe kana kin wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan madina wannan hadithin sahihi ne akhrajahu al-bukhari wa muslim qultu abu rufaida mai wannan sharhi sai yace sai na ce idza kana hadha lil ansar idan har kaunar mutanen madina imani ne ƙin su munafurci ne in har wannan sun samu to fal muhajiruna min babi aula ƙaunar al muhajiruna to shi yafi ƙin al muhajiruna shi yafi haɗari li'annahum afdalu min al ansar bi ittifaqil umma domin sun fi al'ansar su almuhajiruna sun fi al'ansar wannan malamai na al'umman musulmi ko al'umman musulmi sun ittifaki a kan haka wa ila haza ashara al-imam al-qurtubi rahimahullah akan haka ne imam al-qurtubi yayi ishara fil mufham a cikin littafin sa mufham sharihan lil hadith yana mai sharhin wannan hadithin fa qala yace wa hadha al-ma'ana jarin fi ayanin sahaba wannan ma'anar tana gudana akan wasu ayyanannun sahabbai kal khulafa kaman khulafa'ur rashidun wal wal ashara da su su wato sahabban nan guda goma wal muhajirin da kuma al muhajirin yace kai bal bari ma wa fi kulli sahaba wannan ma'anar tana gudana akan kowane kowane sahabi iz kullu wahidin minhum domin kowane ɗaya daga cikin su lahu shahid wa gina'un fid din wa atharun wato wa gana'un ko wa gina'un fi din wa atharun hasan fi yake cewa domin kowane ɗaya daga cikin su lahu shahid yana da wata shaida wa gina yana da wata gudunmawa da ya bayar fi dini a addini wa atharun hasanun fihi kuma akwai atharun hasan akwai kyakkyawan tasiri ko ambato ko tarihi fihi da yake tare da shi a cikin addini ahubbuhum lidhalika ma'ana mahdul iman dan haka kaunar sahabban manzon Allah saboda wannan ma'anar shine tsantsar imani wa buguduhum lahu mahdul nifaq kuma kin sahabban manzon Allah shine tsantsar munafurci wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina kar ku yi batanci akan su law anna ahadakum da a ce ɗaya daga cikin ku an faka mithla uhudin zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu zahaban na zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu na ɗaya daga cikinsu ba wala nasifahu kai ko rabinsa ba wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala yace la tasubbu ashaba muhammadin abdullahi dan umar yace kar ku zagi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falamuqami ahadihim sa'atan falamuqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umra yake cewa qiyamul laili ta daya daga cikin su sa'a guda ita tafi alkhairi sama da aikin ku na rayuwar ku gaba daya qiyamul laili da sahabi tsayuwar dare tashi yayi ibada ainihin wato sa'a guda khairun min amali ahadikum yafi alkhairi sama da aikin ɗaya daga cikin ku umra gaba ɗaya rayuwarsa wannan atharun shi ma sahihun ne akhar ibn abi asim fi sunna wa sahahu al-albani fi dilalil janna aqwalu la immati fi huquqis sahaba radiyallahu anhum sai zance wato maganganun magabata wato game da haƙoƙin sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda qala al-imam ibn batta al-abkari rahimahullah yana faɗin wannan fi sharhi al-ibana yace wa nuhibbu jami'a ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala maratibihim akan martabobinsu matakansu wa manazilihim da darajojinsu awwalan na farko fa awwalan sannan mai bin min ahli badrin daga waɗanda suka je badar wal hudaybiya da waɗanda aka yi sulhu hudaybiya da su wa bai'atir ridwan da waɗanda aka yi bai'atir ridwan wa uhud da waɗanda suka yi aka yi uhud da su fa haula'i ahlul fada'il sharifa waɗannan a cikin sahabbai su ne ma'abota falala madaukakiya والمنازل المنيفة كما سوني ما سمت أي مدوككي الذين سبق لهم السوابق رحمهم الله أجمعين وأن دسك سامو واتو سيري ورقاي الله مدوككين سركي يكارا مسير داقة بعدها وقال ابن أبي زمنين المالكي ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله أتكين أصول السنة شماينا فداينا ومن قول أهل السنة ينا دقسكين أكيد أهل السنة أن يعتقد المرء almahabba li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kudurce kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yanshura mahasinahum kuma ya yada kyawawan ainihin wato halayensu wa fada mahasinahum wa, wa, wa, wa fadailahum da kuma falalarsu wa yumsika ya kuma kame ko wa yumsiku ya kame anil khawdi gabarin tattaunawa da kutsawa fi ma dara bainahum game da abin da ya gudana tsakaninsu ba ruwansa وقال الإمام الطهاوي رحمه الله في عقيدتي إمام الطهاوي أتكن لتاف عقيدة الطهاوية وتعليق الباني ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nufridu fi hubbi ahadin minhum amma fa ba ma yin sakaci ko wala nufridu domin akwai al a- wala nufarridu da kuma wala nufrid nufrid suka ce sakaci nufarrid ba ma wuce iyaka an fahimta ba ma yin sakaci ko ba ma wuce iyaka fi hubbi ahadin minhum cikin kaunar ɗaya daga cikinsu wala na tabarra'a min ahadin wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma barrantuwa daga ɗaya daga cikinsu mu ce wane daga cikin sabbai ba ruwanmu da shi ko wane mun ja layi tsakaninmu da shi cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani guda ɗaya da muke da haka da shi wa nubghidu man yubghiduhum kai mu aqidan mu ma muna kin din mai kin su wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum da duk wanda yake ambatan su ba da alkhairi ba wala nadhkuruhum mu kam in kaji mun bude baki ba za mu ambace su ba illa bi khairin sai da alheri wa hubbuhum dinun mu a wajen mu kaunar sahabban manzon Allah addini ne wa imanun imani ne wa ihsanun ihsani ne wa bughdhuhum kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kufurun kafirci ne wa nifaqun munafirci ne wa tughyanun ketare iyaka ne wa qala ibnu abi daud rahimahullah fi haiyati dan gidan eh, imamu abu daud a cikin haiya dinsa yana cewa wa qul khayra qawlin في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمده إكتا وقل كفدا خير قول كفدا ما في الهير زنشي في الصحابة أكان صحابا من زن الله كلهم دكا ننسو ولا تك طعانا كركز ممي سوكر سو تعيب kana aibata su wa tajrahu kana suka su karka zama karka zama haka faƙad na ɗakal wahayul mubin domin wahayin alƙur'ani mabayyani ya faɗa ya yi furuci bi fadlihim da falalarsu wa fil fatih ayun ai a cikin suratul fatih ma akwai ayoyi lissahabati da take tamdahu da take yin yabo lissahabati ga sahabbai fa'ida yana daga cikin wa min haƙƙin sahaba alaina yana daga cikin haƙƙin sahabbai a gari a kanmu adamul khawdi fi ma shajara bainahum rashin shiga cikin abin da ya gudana tsakaninsu min alfitan na rigingimu a ruwanka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaqulu shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yana cewa fi aqidatul wasitiyya yace an ahli sunna yana magana game da ahli sunna yace wa yumsikuna duk inda ahlus sunna yake za ga suna kame bakunan su amma shajara bainas sahaba game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai wa yaquluna suna cewa inna hadhihi al-athar waɗannan duk wato hadisan almarwiya da kake jin ana ruwaitowa fi masawi ihim game da laifuffukan sahabbai a ce ai sahabi wani yayi laifi kaza ai sahabi wani yayi irin waɗannan hadisan duk da zaka ji ana ruwaitowa min hama huwa kadhibun a cikin su akwai wanda ƙarya ne ba hadisai bane na gaskiya wa min ha ma zida a cikinsu akwai waɗanda ƙarin gishiri aka yi fihi a ciki wani kisa a wani gurin kuma saboda ana son a fito da wani aibin sai a tauye wani abu wa guyyira an wajihihi kuma wani lokaci a canza abin daga fuskarsa ga yanda abin ya gudana masana tarihi ga abin da suka faɗa amma kawai sai kuma mutum ya canza akalar abin ya juyar da shi wasahihu minhu hum fihi ma'dhurun zance mafi inganci minhu game da abin da ya gudana ko kurakuran sahabbai hum fihi ma'azuruna su a cikin wa'annan kurakuran an masu ababen yawan uzuri ne imma mujtahiduna musibun ko dai ka samu ijtihadi suka yi kuma suka dace wa imma mujtahiduna mukhti'un ko kuma ijtihadi garin yin ijtihadi su gano daidai sai suka yi kuskure وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم وهم سو أهل السنة والجماعة مع ذلك تارد كونر da suke wa sahabbai da kare martabobin su da tare darajar su da suke yi la ya ataqiduna ba fa aqida su bace ba su kudurce a ransu anna kulla wahidin cewa kowane daya mina sahaba daga cikin sahabbai ma'asumun baya kuskure ba haka suke nufi an fahimta an kaba'iril ithmi wa saghairi daga manya-manyan laifuffuka ko ƙanana su kansu ahlus sunna ba ca suka yi sahabban nan ma'asumai ne su ma suna da kujera ta isma ba sa kuskure babba ko karami ba haka suka ce bal yajuzu alaihim adh-dhunubu fil jumla bari ma in ka sa su suma mutane ne kaman sauran mutane dan haka yin laifi ko zunubi halal ne akan su a dunkule kuma in ka tattara alkhairun su ya rinjayi kurakuran su wa qala al-qahtani fi rahimahullah fi nuniyati malam qahtani shi ma a cikin littafin saloniya yana cewa da ma jara bainas sahabati fil wagha بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم عن عن الاضغان an fahimta yana cewa da ma jara bainar sahabati ba ruwanka ka rabu da wannan abu da ya gudana tsakanin sahabbai filwa gabi su yufihim game da fada da yaƙe-yaƙe da suka yi da takubansu yau maltakal jama'a ne ranar da jama'un guda biyu suka dinga haɗuwa wayannan sun samu rashin fahimta da wayannan suka haɗu suka dinga yaƙi ko suka yi gwabza ko suka yi faɗa ya ce ka kame bakinka game da abin da ya gudana tsakanin sa irin wannan rigingimin faƙatiluhum minhum wa qatiluhum lahum da wanda aka kashe da wanda ya kisan duk cikin duk suna ciki duk sahabbai ne wakilahuma kuma dukkaninsu fil hashri ranar taruwa marhuma ne duk waɗanda aka yi wa rahama ne an ga musu rahama kai ne kawai kake ta shirman ka kawai wallahu yawmal hashr yanzi'u kullama tahawi suduruhum ubangiji ta'ala ranar da za a tara mutane ranar taro yanzi'u kullama tahawi suduruhum wato zai cire duk abin da kirazansu ko zukatansu suka tattare minal adghani na kin juna ko rashin fahimta Allah ta'ala ranar tashin alkiyama duk zai cire wannan domin Allah ta'ala za su shiga aljanna ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanana ala sururin mutaqabilin insha Allah sai ayi hakuri mun dan tsawaita ko sai mu tsaya anan insha Allah abinda kuma kaga wannan dan gwambaitin ne guda daya sai mu tashi akan daya dan gwambaitin insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana